نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين ga shi Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara mu a wannan hili na amsoshin tambayoyi wanda kuke shaurare daga nan gidan radiyo amfani da magaran mu shiryawa da gabatarwa dan uwanku Ilyasu bin Abdullah. Yau muna subdu biyar ga wata na Rabi'u Thani hijira shekara dubu da ɗari hudu da arba'in da bakwai wanda ya dace da 27 ga watan tara 2025 masu jin mu ta hanyar rediyo amfani za su iya kira a lambobi kamar haka lamba ta airtel mai lamba 96 99 sifili ɗaya sittin da biyu kenan 96 99 01 62 ko lamba ta move mai lamba 94 32 50 42 kenan 94 32 50 42 Allah mana mafaka masu kallon mu da sauraron ta hanyar facebook za su iya kama mu imma a fajkita ko ka sa muryar sunna da magaran ko ka sa karatu and direct ko ka safa cikin malam hassan ibrahim al-gurabi kenan kamar da aka hudu insha Allah ta hanyar rediyo sun ji waya sai ala ramma
بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ya tambaya na farko bayan gaisuwa da fatan alkhairi zuwa ga malam yana tambaya kamar haka yace shi dai dan kasuwa ne kuma kasuwoyin ƙauye yake bi ya zuwa ƙauyuka haka ya kai abubuwa na kasuwanci to ya ce wai ya zai yi da zancen abin da ya shahi ƙasarin shi in ya je cikin kasuwar ƙasar zai dinga yi haye ya dawo gida ko ko a'a in ya je can ajiye ta zai yi kuma in a hanya ne zai yi dinga yin ƙasar shi kurin wanda kullum a gida za ka yi hudu kullum a bulaguro biyu za ka yi a zuhar la'asar isha dama dai magariba ba mata kasar haka asuba kenan wani ukun yanda kullum zaka hudu a balaguro a zaman gida ita ta balaguro biyu ce sabai sun taba zaman kusan shekara guda a wuri guda irin bude kashin rasha kenan na china shekara guda suna kasar sallah kenan kamar durobobi irin wanda kullum suna kan hanya suna cikin hanya ko irin wannan masu bin kasuwa gari gari kullum inda ta kama ka a balaguro kasar za ka yi illa akwai ta sunna kuma a bulagoran in akwai limami ratibi wanda yake sallah a masallaci jama'a kana wurin sai ka bi shi kai sallah ka cika kuma sai ka cika ta amma in ta kama kai daya sai kai kasarin sallah ka wannan shine abin da yake sunna kenan kai daya kai kasaru inda inda limami dan gari ka bi shi ka cika shine sunna kwara na'am na'am to sai tambaya ta gaba tashi ce shi wannan ba Allah yana cewa allah shiga wata malam shi dai kamar in ya tafi gona a ƙauye ya ce limamman da suke ƙauye bai iya bin su sallah to kuma su mahalo suna ganin kamar ɗan izala ne bisa bai sallah in shi zai yi to haka zai dinga yin sallah shi kaɗai ya bar bin su ko kuma zai eh ka ga min hujja da kuma sallah
hujjar shi cewa ba su iya sallah ba da gaggawa suke a ta wanda sallah ba kenan kai sallah kaza amma kun dole sai mika sallah me yasa kai bukata masu bika sallah ya mai kalimanci ha inda ka san sallah babu ita ana bige bige sallah annabi ya ce ba sallah ba ce sallah bige bige manzala manzala ina rayi sallah a gaban shi wani ya sallah na'am irin buga annabi ce baka sallah ba kuma ka sake sallah kenan sallah buge buge na gaggawan buga buga dawo ba sallah bace ba kenan kana kana sallah kai daya ka bar su kurun me kuma sai ka bukata sun miki sallah eh to sai wani shi kuma bayan Allah shi kuma almajiri ne yace dan ganin sun- suna ganin shi kamar almajiri ne haka sai su dinga sa shi sallah ya dinga yi musu limanci to shi kuma wai yace wai a- su- shi ahli sunna ne to wai maganar abin da ya shahi wai ya iya yi musu fatiha a bayan sallah sunna ce ko bid'a ce a kana kana sunna ka ce bid'a kuma inda ka limanci mutane mutane sai limanci wai ka ka limanci ma da kai bid'a gona ka limanci ka limanci dole a rayuwarka mutane suna ba kansu hala limanci ba dole bane ba in dai har za su yana bid'a me za su limanci ha wannan abu magana magana bid'ancin jami'in sallah ba na bane ba na ra'ayin yanzu kuma tun imam malik ya hana ka yi umar ya hana kuma mutane suke kansu da kurin sun zama abu yau da gobe har ma zama wani abu ne wanda muka yi ba zama matsala amma abu ne a cikin littafin da yake na malikiya na mal- littafin zauren suke karantawa a cikin ke a rubuce irin sama da dani irin su alfagir da wani musamman misali musamman da dani Na'am.
musamman da dani sharhin risala karar ya kawo magana uku ya kawo a ƙarshen ba amnu fi salwat kuma babu babu imama ya ce bayan an ce zasalar imam falon sarfikin wannan sai ya kawo cewa annabi sallallahu alaihi wasallama bayan sallama sallah bai komi illa gwargwadon allahumma anta salamu wa minka salamu tabarakata ya dal jalal wal ikram allahumma la mani ali ma a'tayta wa la mu'ti lima mana'ta wa la yanfa'u dharajati minka al jadd hadis ummu salama ya kawo kenan bai jima da hujja haka a zaman da yake kenan bai jima sallah ya kawo Umar bin Khattab wani ma Umar tambaya radiyallahu anhu limami ne a wancan zamani ma Umar tambaya ina da uzunin in jam'in addu'a ga mamuna kaga ka tambayan ma ka kenan bai cikin aikin sabai ba aikin abin yi bane shine yake so a bashi dama ya hawa da yake inda ba ba san da haka nan ba amma duk da haka Umar ya ce mishi la umar ya ce kakka shiga tsakanin bayi da Allah kamar kowa buƙatar buƙatar shiga Allah ka da haka kenan magana ba yanzu ba ka fara ba umar kaga hana wa ya sam kuma ka karanci wurin don ta yi na malikiya ya ce imam malik ma ya karanta jami'a addu'a ba- ba- bayan sallah tuna wa abubuwan da abubuwan da suke bana abana ba kullum mutane malamai sun sa bid'a sai sun yi an gyara bid'a da ƙarya da gaskiya ya mata goyon baya amma ƙarara a cikin littafin na malikiya ne suka ce kuma umar ya hana imam malik ya hana to kuma kai suka bi san zuciya kwarin ko gargajiya haka a gada na yi shine mai fil- alfakir da wani ke cewa kun ga wannan bayan ya kawo wannan masalolin nan jami'in addu'a bayan sallah bai cikin sunna bid'a ce ya ce duk da wannan kun ga bid'a ce jami'in sallah- jami'in addu'a bayan sallah amma ta zama sunna abin aikatawa a wajen mutanen Afirka kai nan gaga abu ne ka jawo duniya ga- na yake yanta in wa kuma sa'ala kullun ka gane in dai an yi bid'a to ta yaki da wata sunna kaga yanzu misali kowa ya sani babu shakka duk littafin addini bayan sallama sallah akwai azkar bayan astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah allahumma anta salam wa minka salam tabarakata ya dar jalal wal ikram allahumma la mani'a lima a'tayta wa la mu'ti lima mana'ta wa la yanfa'u dhal jad minka al jad irin su subhanallahi 33 walhamdulillahi 33 wallahu akbar 33 la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli shay'in qadir kenan ka cika 100 da ita wannan kawa da zaka yi annabi ce don da kanta wannan za a bashi ladan kaman za ka samu zanuban ko sun kai yawan ko sun kai yawan ta ko ana kun hunte ku kaga wannan addu'a ce annabi karantar da mu ga yin sai ake ku su in su ma awazat azkar annabi na sunna annabi da yawa karantar da mu wanda kai minti nawa kana yi kaga amma maimakon kai na manzon Allah da yace kai abinda babu shakka babu shakka akan shi kowa tabbatar da yi amma sai ba liman zai ce maka kawa kaza ya rudi kawa kaza inna anzalna kawa kaza gana annabin da yace kai shine sunna sun hana kai sun kana kana bin liman kaga shine hadarin bid'a eh kenan a takaice ku yi sunna ku huta kurin eh ka sa kai kasa kasa kai ma kasa kasa ana jin maganar ka kenan wannan shine wani abin da kamata mutane su gane ka bi sunna ka huta kurin wallahi wannan shine in da an yi bid'a ta ta ta yaki sunna kaga zan shine a takaice dai kurin kenan ah, jami'in addu'a bayan sallah bid'a cikin bid'a to misa kai ka ce wannan ya ce sai ka idan kai limanci ya su kurin karanta abin da ke abinka
na assalamu alaikum wanda ke tambaya akan wa alaikum assalam shin ya dace a bar yara su ringa shiga sahun gaba
to shi yaro yaro ya iri iri ne akwai yaro mumayyiz misali ya shiga hankalin shi ya ba ya ne shi zuwa bakwai wannan yaro ya shiga hankalin shi kun balle in ya san qur'ani akan samu wasu manya aka ce manyan kobo babba ne da gemu da komi da hula amma kuma bai san qur'ani ba da liman da kuskure bai iya shiga sallar wannan ko an ce shiga bai shiga kaga irin wannan yaro inda ya kai irin wannan shekaru bai kamata ba a kore shi inda irin wani manyan ne na'am amma yaro karami wanda ya kai iyakar da ka bar shi bai tsaya cikin sahu annabi ya ce kullum manya masu hankali kamata zo kusa na haka annabi ya ce kenan manya ne kusan misali ubay bin qab eh, wata ran ɗaya cikin tabiya yake cewa ina cikin sahu na gaba sai na ji an janyo ni cewa da aka janyo ni ido na baki bakin ci da ni ba na ga an ja- ubay ne janyo ni ya shiga wurin tare na ɓaci ya kare sallah sai ya sai uba ya ce ma yaro yaro haka annabi mana umarni mu mu duwar mu mu shiga kadan su ubai kaga mar sunan sunan ma hafizan qur'ani ne kenan ubai ba haka bane ba kenan babba inda ya san ka- abu gaskiya yaro shi kamata a shiga ba yaro ba amma ba manya mun san qur'ani ya sa yaro sallama limancin sai gaba da ma gaskiya magana eh amma karamin yaro ka ka kan kan rungume ka hanka yaron zaka zo a zawa cikin sahu bai zama ka ka rungume annabi da ya zo da umama rike ta yi kaga yaro ya yawo cikin sahu ya bata ya dago hankalin mutane na'am na'am sai wanda yake tambaya akan cewa limanci na sallar la'asar iya cikin yin limancin sai tana cewa bai sallar azhar ba ai ya ce to ya zai kuma maman ya nasi
mawarun ka ta shafa wannan akwai bangare na malikiya sai suna cewa ka ci gaba da sallah daga ba ka sake azhar ka sake la'asar amma imam shafi sai kuma garta mai karfi babu wani nasi da ce ka sake sallah zai cika wani in ya kare sallah azhar sallah su ta yi shi ya sake sallah la'asar da bai ba shi ya sake sallah azhar da bai ba kai a takaice shi ai kuma wanda yake cewa ya halatta a kawo gawa cikin masallaci ran juma'a idan an kare sallah a mata sallah to tun da an sa gawa annabi yana raye a masallaci a masallaci kuma waye baya ba wannan sunna ce ba lahi bane ba a sa gawa masallaci a masallaci na'am annabi sallallahu alaihi ya tabbata a sunna annabi sallallahu alaihi yayi kuma hatta da matsin su Aisha an sanya musu gawa sun sahal ko suhail ne irin su Umar a takaice eh, mata eh, matan sahabbai kai ma- sahabbai sun wa gawa da yawa sallah cikin masallaci akun gane gawa mutum in ya mutu bai mutsayin najasa wallahi ce ka kawo tawilin gawa ta- gawa musulmi gawa dan adam ba najasa bace balle musulmi eh ba ba magana najasanci kuma babu ya tabbata a sunna yin haka kin na'am kuma jaka madina gani mana makka gawa ke kai ka kirga ma ga sana kullum ana ka sallah da sallah an yi sallah gawa na'am wannan ke cewa a gashin nan da ake auna na jariri daidai awon kuma sai a bayar da sadaka shin ana iya ba uwar jaririn
ya wa wa jariri sadaka
to gaskiya ko bada sadaka ka cika ka cika sadaka ka ka- ka ba wannan nawa gaskiya wanda yake abu an ka aka bashi kullum wanda kake da yonin ka ce da shi baka bashi sadaka na'am sai ta kama sai ka ba na waje Ba an ce mace take ba namiji in wannan abubuwa na'am duk da na ga nafila ce gaskiya dai a bada waje shi yayi Na'am.
kuma ko ba ta na albarka ba eh, na'am wannan ke ta halatta barci a masallaci ya halatta na'am sahabbai suna yi irin sa abdullahi bin umar ya ce iya sanar ga sanar mai iya sanar mai mace iya sallah iya bata haka umar bin khattab ina kisa umar sa ali da annabi kuma abu turab a manzon ya zo gidan sai ya zana ali bainu fatima ta ce iya can mana ya hu kaman iya dan matsala ne da gidan ya ce masallaci annabi da ya ce ya suke eh, ali ya barci shi na ce kuma abu turab ai na sama abu turab kenan ba lahi annabi ya halitta barci a cikin masallaci na'am eh masallaci suka zo an kare sallah suna iya yin jam'i na biyu
abin da yi yan mas'ala ce mai saɓani wajen magabata amma abin da yi kuran ka a yi shi ya lahiya ka a yi jami'in kowa sallar shi ya lahiya shi ya dace da sunna kuma shi ya rikin da gima don ba mai cewa kayi lahiya idan ka ce a yi lahiyin a yi jami'i biyu amma bai- ba mai cewa an kayi sallah daban kayi lahi idan ka ce lahiyin kuma wani magana fadala ce ana magana da rigima kan fadala ta lada ruwa cikin sunna abi dar ta tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce don da zo masallaci irin sallah an kare sai ba shi ladan jami'i kamar da shi akai to tun kana ladan jami'i za ka sa kanka kanka cikin rikici ka sallar kurun kai daya Na'am.
kuma ka fita daga cikin saɓani Na'am.
dan wancan rigimar da ake wanda yi ne ba a cewa annabi ya lahi eh shi wannan masallaci baya yi amma ba ba bai yarda bane da wajibcinta amma kawai baya sallah sai ku sallah da to nan sallah ya ce da har da zai bayyana bayan sallah mun tarka fakar kafar bayan rajul bayan shirk wal kufur tarku sallah annabi ya ce tsakanin abin da ke tsakanin mu da kawari sallah don ba sallah ka hurta yace abin tsakanin mutum da ka hurci sallah ce da haka annabi ya kai mai barin sallah ka huri to wannan ka hurci ne su malamai su ce a ku ne dun kufur kaza wannan dai umma ya abin da ce ka hurci ko da baka fita da mutum ce ba ka abin ya muni me yasa mutum sa kan shi wannan kuma amai nasiya kai mutum kuma ko me ya san ya mutu cikin ya mutu cikin hadari gaskiya shin musulunci ya yarda a yi sulhu da 'yan ta'adda
ka je Najeriya kai tambayi na kuma rigimar ta Najeriya ke ta yi gwanon ta hanyar wasa samun cikin ta.
sai wannan take cewa tana da kanwa
Yan misalin ta ganin kama ga Najeriya saboda a can na yi wani malamai suka ta wannan rigimai ana yi ba a yi kuma yanzu ina suke yanta da anan gama kama kuma a Najeriya ma kowane malamai kowa ka ra'ayin shi ke misalin saka ma cikin wannan rikicin su ma ta hanzu abin ba a yi da warware ba kenan wani abin da yake kurin neman a ce an ce kaza ba wani abin da tambaya bace ba ta ina suke anan za su nuna su suka zo neman su anan can ma Najeriya malamai kowa kowa jira yan kowa kenan bai bukata mun zo mun shiga kurin cikin wannan hayaniya ta rigima eh ci gaba ita wannan kanwa gare ta tana da kanwa sai ita mai tambaya yadda sai ta aihu ta haɗa namiji ita wa
wanda tana da kanwa eh
to kanwa ita ta ta a share guda yanzu ita mai kanwa eh sai ta hidiya eh yamma ta aihi namiji eh yanzu namijin yana iya arman kanwata ta kanwa o shi a kanwa kakashi
kan ka kai shi kanwa kakashi
magana kan ka kai shi ba kawai wadda take gehi da
kamar kakashi take da kanwa yana iya aurenta
ya ai me aka ce wannan kananan kanwa halakin ka ce kaka kakanka ko eh, dai kakanka bikin ka ce take da kanwa eh kakanka eh kakanka kakanka bikin ka ce amma ce ko halakin ka ce eh, halace in magana uba ne ai a ce wani- a ce amma ce eh na yau amma ta kun halata kun ke amma haramu ce na san qur'ani eh ya tambaye da- eh ya dauka kakka kurin dauka kakka kenan kenan me ka ce kakka baban ka ce amma ka ce me me ka kalmi me da kalmi ta na eh eh haka ne haka ne na shine dai shi shine ba almi
na malam sai wannan shi kuma yake tambaya cewa mm, mutum ne ya rasu iya da mace bayan ya rasu kamar yau washe gari shi kuma ita matar tana da ciki sai ta aihu ko ya magana iddata ko ba abun ne ba inda mutum ya mutu kurin wala ta amma ajalun ajalun ajalun da na hamala wannan daga inda ya mutu kurin inda ba ya mutu kurin shikenan ta ahiwa kun ba mutu shi ba mun lokaci kaza inda ta ahiwa ba mutu shi kun ta kare idda malamai ka ce ko da iya iya makara ba lai zaka yi jingirin binne wa yankan nawa ko iya makara ba binne ba inda ta ahiwa kurin ta kare idda na da nasun qur'ani
na to sai wannan shi kuma yace wai idan ma aka aka mishi aihuwa waya ake suna an ce a masallaci ake ya wace mishi aka yi ciki Eh? a takaice wa magana suna a musulunci aƙiƙa abu ne mai sauƙi Allah ya baka ɗa namiji gamin horko za ka yi taniki shi na ɗan taman dabino a sa mai a halishi har la sauran dabino ce ciki wanda sunna ce kuran barin tabariki bane ga malami na biyu kana da dama ka ce sunan yaro na wane ko sunan ɗiyata wance kai tsaye mahi annabi sallallahu alaihi wasallam diyan sahabbai da diyan shi mahi yawa ra'ayi wa ka samu suna to duk da ya halatta a yi rassati a samu suna wanda babu addu'a kaza da aka keɓance za a ma yaro duk addu'a da kai ta alkhairi za ka ma yaron ko diyarka wannan babu wani a babu sunan kwana uku a sunna babu bai tabbata babu sunan kwana uku da man da ake daga wannan sai Allah ka yi musati namiji inda hali ka yanka rago biyu mace rago guda ba wani kiran malamai ba magana malamai a shaida inda armi ba ba bukatar taro ba bukatar kira walima ba bukatar kiran jama'a a kira a fatiya da sahi babu shi a a tsarin suna ba ki- ba magana kira kowa kenan wannan shine an haka yanka rago sai a aske gashin yaro a rasati kenan haka aske alaikum sallallahu alaihi haka aske gashin yaro sai a dora wajen masu awon abu kamar masu awon mahiyar zinariya ko azurwa su suke da abin auna abu mai mara yawani ya auna gashin wannan garam ɗaya garam biyu garam uku ya yi a tambaya nawa ne kudin azurwa garam kinta mun ta da bicin ya da arhan su karfi cin ladari ba kenan sai a yi kimar wannan yawan garam kin ya isa daga wannan kudin ga wani wannan shine kuma abin da ya shahi wannan kuma rago a ci a gida a yanka a abinci da ba laifi a maganar rago wannan shine amma maganar cewa ah, wannan ina ga wannan shine dai kurin na magana ta ah, ba wani sunan kwana uku kuma cewa masallaci asali abin da ya kawo suna masallaci asalin al'amari lokacin zawar sunna ana gano ana an kasa barin taron suna da wani shi suke ma ba a yi ba yaron ma ba da balle waya mata su kama ba kama ma ba da bane ba mai suna ba su ba suna ba yan taron suna haka ka saba to sai su ce an yi a musahi a ce a yi a bayan sallar asuba liman Allah ban da a yi addu'a sai ka ce bai alaka da masallaci suna ba wani masallaci ba ko gida in dai addu'a ce ba ta bukata addu'a kurin dole ga zai mai addu'a kai zaka mai addu'a babu rana addu'a rana kurin ta bakwai ce yanka ne ake addu'a kuwa din da aiho yaro a sunna zaka mai addu'a don da ka ga mai mai addu'a kurin kenan rassa wannan magana da ake yi asali me yake kawo suna ka alman dogara mana hujja annabi sallallahu alaihi wasallama shi me ya kawo ambata yaro annabi sallallahu alaihi wasallam da da ya samu guda yana matsayin annabci shine ibrahim da salam wannan yaro cikin dare ka ahe shi annaba nake har gaban sahabbai da sahi a masallaci ban sallah asuba ba su labari wuli da lailata al-gulam fa sami da bisan abi ibrahim yace daren jiya annabi ce daren jiya an wa min yaro na same sun baban ibrahim shikenan labari ne ba su ba ta adda da akai ba wani kaza da aka jami kun kuma ba rasati bane ku gane ra'ayuwa ne ka gani kenan ba rasati bane ba ra'ayuwa ne kuma sanarwa ce kenan ba wata hujja ta taron a suna a masallaci kun yi ake dan lekoran a huta da matsala ta mata su ce ba yi ba
to malam sai wani ya ce suna cikin sallah da liman a masallaci kuma sai suna zaman tahiya suna cikin zaman tahiya sai wani masallaci su suna saurare he wani masallaci lasifika ta kama su sallama shi ma he sallama wai ya magana sallah su sai ya koma zamana bai cire sai kuma sai zamana ya jira liman kuskure ne bai ba sallah in liman ya sallama kuma ya samu daga bayan shi na rudu ne na lasifika shi na matsalar sa lasifika a cikin mikro in ba ta bukata da kama ba wanda hana zama hayaniya a saudiya ka ta hayaniya wannan ya hana sallah ya hana shi ba kuma iya ba ta fa'ida sa illa shiga rudu ka ji kana sallah na masallaci ana jin karatun a masallaci mun taba haka a nami muna cikin masallaci muna sallah ko na lasifika ko wani damu damu mu ba magana limamin kin wani can ya he rukuyi he kabara ko ya maka rukuyi da ba mu iya tsaye wannan haka ne ake wannan dama wani hayaniya lasifika ce dan kai na sifika ne ba da ruwa ba kunan ku yan cikin masallaci ku shiga ku sa ta asama nan kunan dama iyaka rudu ga sakon dama ba abun sunna bane ba gaskiya eh to sai wannan su kuma suke tambaya sai ta kaman juma'a aka na bukata ta kawo mutane suna da yawa ne amma ba shi ba mamun ka kana ji suna jin magana kamar ka sai da Allah me ka wa kiso ga karatun ka kana mamun ka biyu sau biyu sau uku a bayan ka har na karshe ya ce shi karatun ka me ka sai da sifika wa za ga kana karatu karo kuma ga rudu
to shi ne wannan su kuma suke cewa mene hukuncin matan da suke fita ba da izinin mazajensu ba sai mutum ya zo gida kawai ya iske mata shi wai ta ta ta ta yau to ne kamata nasiya na san mata ka take haka nan ita mata san mace bane babar nan kowa san kowa san mace wani mace la ta khuruj la bizini ya cikin haƙi na mace kan mace ne bace ka tautar gida da uzunin shi kenan abin da sanin lahi ne kun ta tuba ga Allah kai kuma kun ga abin ya kajin ga ga wani mutum nasiya shine kuma wannan ba ta fatawa ce da kowa san lahin lahin na wata ba uzunin miji to bismillah shi wanda yake cewa a wani ƙauye ne yake to masallacin na ƙauyen kullum lokacin sallah ya ba mai hutuwa masallaci shi kaɗai yake hutuwa ya yi ta jira ya yi ta jira ya yi kiran sallah shi ya zauna ya ta jira sai tashi sallah shin yake cewa ya samu ladan jami'i kwara kwa da yake yanzu da koli mai zo ba zo ba ya samu ladan jami'i jami'i ya zo shi sai shi sallah shi iya ladan jami'i ya ci gaba zuwa sallah wata Allah ka mishi wani ya tabbatar da sunna ya kira kuma ya zo masallaci
kusan irin wannan ita ma na ce wannan ko ka kare wani zo baka sallah baka jami'i biyu shikenan ka kare sallah ka
ita ma irin wannan ce yake cewa tahiyya ya samu ta ƙarshe shin ya samu jami'i to sai wancan irin wannan yan uwa tun haka ka fahimci addini abin da ya kamata ka yi kokarin nasiha ga yan garin wanda ka san kana son jin magana ka gaya musu wa annabi sallallahu alaihi wasallam mun san annabi da falan ju falan ju falasalata la min udhr sun cikin sunan abi dawud annabi ya ce duk wanda kiran sallah bai amsa wa ladan ba ya tsaya sallah a gida bai sallawa annabi ya ce da uzuri kin ba uzurin komai mutum ya jin kiran sallah ya kazawa annabi ya ce babu sallah kawai babin ko da a ce ladan baka kai asara yana musu nasiha ta wajibcin zawa masallaci wajibcin yin jami'i annabi ya ce duk garin da yake da mutum uku suka zama ba sa yin jami'i to shi dan zai rinjaye su wannan ya musu nasiha hadari ne haka kin wanda ya samu tahiya a cikin sallah wajen jamhur ya samu jami'i kuma bai sake wannan jami'i kuma ya samu dadan jami'i kuma a ruwa da makaranta kaga ko an ce an kare balle tahiya zai samu ladan hadisi ya tabbatar mai da samun ladan jami'i wallahi alam
sai shi kuma ne yake cewa zancen gashi da aka yi na aunawa na jariri ya ce to shi bai auna ba shin akwai lahi akan haka tun ba ba za a yi ba ta awa ba musabi na ta lahi kenan gabar farilla ne wannan lada ta fadala ce daban kai muka yi ba ta kai lahi kaza eh fadala ce daban zaka wa yaran Allah hore maka ba ta kai lahi abu ba farilla bace ba a ce maka ba an kama ka da lahi a cikin mustahabai abin da ya kamata a yin da hari a yi na'am kai babu wani abu to
kuma wani mai tambaya na gaba yake cewa wai eh da gaske ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallama baya hamma
ni ban sani ba ban san magana ba
to sai wannan yake tambayar cewa me yasa sai ka haka ganin annabi ya ce hamma daga shidan take to shi ko annabi ga Allah kare shi shi nan hujja san za kawo amma nasan a ce annabi ya ce bai hamma Allahu alam musamman nasan wadan tabbatun Allahu alam mun ce ba ba ko mun san shi ba Allahu ta kace eh to sai wannan yake tambayar cewa wai eh, macen da mijinta ya mutu tana da karamin ciki wai eh, ta kabata sai ta aihu ne ko kuma bakin in ta yi ko bata eh, bata aihu ba in ta yi wata hudu da kwana goma ne ta kare a'a abin da yake tabbas wannan na ga an samu wannan matsala tsakanin abdullahi bin abbas da abu salma bin abdurrahman bin auf da abu huraira kan wannan fatawar mace tana da ciki mijinta ya mutu wani ya zama abdullahi bin abbas tambayar wannan ya ce me ya ba'adul ajalain a ba'adul ajalain sai ya kawo kenan ko ta yi wata hudu da kwana goma ka- kasa da haka hidai ta cika wata kenan baiwa ta iya kamar ta ayu ko kasa haka ta- ta kare idda a takaice dai ana Abdurrahman bin- eh, abu salama bin abdurrahman bin auf ya ce a shi iya ga tunda allah subhanahu wata'ala ya ce wa ulatul ahmali ai ajalhun an yadda ana hamlahun mata masu ciki iddar su aihi abin da ke cikin cikin su to shi bin abbas ya fahimci wannan aya tana nihi ne in saki ne Abdur- eh, abu salama duk da tabi'i ne ma mai karatu kuma mai hankali sai ya ce a'a wannan aya tana kan kowace dim'idda ko mutuwa ko saki to wannan yanzu kowa fahimta ce babu nasi karara kan wannan masa wata ce ta ayu kasa da wata kasa da wata a cikin kwana arba'in kasa da wata da kwana goma sai a nan tun zai za a yi aka ce aje cikin gida annabi salama naga ummu salama ce ko aisha aka tambaya aje a tambaya a tura cikin gida a ba mata annabi labari ga domin da aka yi fatawar ibn abbas ya bada fatawa abu salama ya bada fatawa sabanin ta ibn abbas sai abu huraira ce iya goyon ba ra'ayin abu salama kaga nan kin da abu salama da da abu salama da da abu huraira an samu haɗin gwiwa ta fahimtar aya amma ibn abbas shi ga abin da ya fahimta aka shi za ka ba mata annabi tambaya suka ce a annan salama aikace ga wance ga bar abin da shi ce cikin mata mijinta aihu eh, mijinta ya mutu da kwana 40 ta aihu kuma annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma dan marama kenan kaga wanda ya karantar da fatawa daidai ta abu salama in dai mace mijinta ya mutu da ciki aihu ciki shine iddata ko ta aihu kwana ɗaya ko na biyu ma da mutuwa shi ko ta yi wata takwas he ta ƙare he ta aihu cikin ta iddata ya ƙariya ko wata takwas za ta yi he ta yi ta ƙare aihuwa in kuma ƙasa kwana ɗaya ma ta aihu ta ƙare in wata takwas he ta yi wata takwas ko tara ma yau sabon ciki da misali Mm.
na'am to malam sai wannan yake tambaya ce ina kuntum macen da za a mata saki uku kun malamai su mai da ta saki uku tabbas An yi to shi saki uku akwai in saki uku ne cikin kalma guda wannan akwai nassin hadisi akwai sabani kan saki ne gaba ɗaya ko ɗaya ne annabi sallallahu alaihi wasallam ba wani shakka annabi ya dauka saki ɗaya haka abubakar ya dauka ɗaya umar ya dauka ɗaya ne daga baya umar ya mai da uku wannan fat- fatawa ce ta sabanin abu amma dai in uku ne daban-daban aka sake ta aka mai da hasu uku nan babu wani sabani babu wata madogara kurin ta kare ta tanke da wajen gaira he ta wani armi daban in haka ba kuwa zaman zina ake amma in saki in zama guda ne wani akwai fatawa masu ganin saki ɗaya ne Allahu alam
wannan sallah ce aka ya shigo masallaci an- an gama sallah to da ya zo ana sallar isha'i sai ya bi su a sallar isha'in ya sani sare sai da aka kare ya tashi sai magarba shin hakan da ya yi
to abin da yake ya an samu daga sahabbai ba isha ba zai zai niyyar magariba bi suna isha in yi raka'a aka yi raka'a uku ya zama tahiyya ina iya kamar da albani hamu da kace yana iya neman faraka in yi tahiyya ce shi ya sallama ba- ko kuwa kamar da bin hasan kace yana iya bin sama iya ijira sun kare su sallama amma a takaice eh, kamata yin magariba to illa kullum ba ta gaba ya kamata ya haka amma ba ta ba sallah tana ko fatata imam shafi rahimahullah iya ga ba magana eh, ba magana sake sallah kurin ishe na iya sallar ishe daga baya kama garaba shi ya ga ba wani tattabicin a wani halin imam shafi rahimahullah kina kan ba ta ba sallah amma a gaban nan an ga zuwa wani halin kai niyyar magaraba ka bi suna isha shi yahi
shi kuma wanda yake cewa matar shi ce a duk lokacin da ya kirayi ta yi mata nasiha ja hankalinta kawai sai ta ne da abin hada ya ce to ya zai da ita kai ne wanda ya yi shi wanda ta yi shi yau ne kan shi tana shi ba ta yi yau ne shi tare na shi eh haka ne ba Allah ba shi hakuri he ne mun da he on ta shi wani he ga mu shi ya zo a mata nasiha ko haka zai he ya zai ho shi ne kuna suna sulsuli eh shi ne solution anya kuna
to malamin ne ke cewa a raka'a ta biyu ce sai man ce bai karanta sura ba sai bayan ya ruku ya ce wai miye mu ta wani ba ta muta koren ya huce sallah ta yi illa akan masaba ta malikiya suka ce qabla salam amma akwai ruwa cikin sai muslim da san abu hurairah annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man qala ta qala shirata wannan akwai ruwa cikin sunna cikin sai muslim in karanta fatiha kun sallah ta yi ce kenan akan haka kaga ba wani magana eh kamar da imamu nawawi ya kawo cikin sharhin muslim ya kawo magana ba magana to amma malikiya suka ce ga kabili amma san maka fatawa gaskiya magana koren tana ba dangan bane ba koren ka kiyaye gaba koren wallahi a'lam
ta wanda yake tambaya cewa wai a wurin alwala idan mutum ya mance bismillah ya zai yi mantuwa Allah bai kama kada mantuwa amma da gangamin aka ce annabi ya ce lawu duwa liman musgu sun Allah babu a rolla ga annabi amma ta sunan Allah ba amma mantuwa ce kai wannan a lokacin nan tana kan kuskure ne amma da gangam kaka kaka bar bismillah ko tsakiya ka tana haka yi eh
wai wannan tambaya yake yi wai cewa wai da gaske ne wai wanda ya ci naman mai jego wannan wanda ake soya mata rasunan nan me yake cewa ako- ra- rasuna dai akwai cinya biyu ce da ake ajiye mata a sanya mata Tsatso, ah.
tsatso Tsatso.
wai in ba da izinin ta ba ya ci haram
yo ko ka ka tana mana ba izini ba ka tana ba eh me jego wannan hira banza ma hira banza ce malam wannan ko ka ce kan ji ba haƙi ka Allah ka taron ma tunda ba ba- ta baka ba ka ce ba izinin ta eh me jego ya ba me jego ba kana ne na mana na boye kana aje ka zo ka doki ka ci ka taron ma tunda ba baka ne ba eh amma magana a ce wa naman ci mijogo hai mijogo to wannan hira ce ba nasi bane ya kawo cewa tana ta tsatsu wannan da al'ada ce aka ba tsatsu duk da jan kyauta mata ta ta dan holholo Eh, eh, amma nama kwarin ba magana gaskiya ce haram gaskiya Mm.
to sai in wani a ce in a ce ta sani ko kuwa dan a ce hai mijogo gare amma a ce sace ya kai abu ya gado ka kaga wannan shine ka ci haram ma- tun da na iske ma an ce ya mai jego amma wani ta ne suke mata eh sai dai su raba suke Eh, a takaice dai kurin duk abu mai kaya ka ci kaya ba uzurin shi ka caran ma in dai sata ce kai amma misalin sun mai gida doka bai mai a matsala har bai sharan ba misali ko yan gidan suka ci ɗiyan gidan suka ci su sharan ba tun da abincin gida na ɗan gida ne na'am
to wannan eh, take tambaye cewa wai ta- wai salatul tasbih wai tana da lokacin da ake yin ta kuma wai tana so a gaya mata yadda ake yi.
kuma a takaice duk lokacin da ake nafila akwai lokacin da ba a yin ta duk lokacin da aka halitta a nafila ana iya yanta amma maganar da ake yanta a takaice raka hudu ce raka hudu wanda duk lokacin da ake nafila za a karanta fatiha da surar da aka iya kuma a yi tasbihi subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar bakin wanda ba wala haula a cikin alkada bana ka anu da ba amma a nan sai tasbihi ba wala haula kullum subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar a yi kawai goma sha biyar a tsaye an aka yi ruku'i a yi sha biyar subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar a yi sha biyar a cikin ruku'i an dago daga ruku'i a tsaye a yi kawai goma sha biyar a'a na ce a tsaye ne bayan fatiha su ake yin goma sha biyar a tsaye bayan fatiha a yi kan sha biyar amma aka yi ruku'i goma aka dago daga ruku'i a tsaye kan je sujada a yi goma an je sujada a yi goma an dago daga sujada an zamna a yi goma an kuma sujada ta biyu a ciki a yi goma in za a raka ta biyu ya dan zamna a kan ta kawai goma kuma ya tashi ta ma raka ta biyu kullum bayan fatiha da sura za a yi sha biyar a tsaye amma kuma ya ruku'i a yi goma a dago a yi goma a je ruku'i a je sujada a yi goma a taso a yi goma a kuma sujada ta biyu a yi goma an zo tahiya a yi tahiya a kare a yi tasbihi goma kuma a tashi bayan sallama ba haka za a kara ka ta uku ta ma fatiha kullum ma fatiha sura 15 za a yi sauran goma goma ne a rukuyi goma an- misali tasbihi 300 ne ya ga samun 300 da kai raka ta farko kai 15 da kai rukuyi kai goma 25 da kada gore ga rukuyi kai goma 35 ka je sujada kai goma 45 kada gore sujada kai goma a zamane 55 ka koma sujada ta biyu kai goma 65 zaka minta kai goma 75 su hudu sai baka 300 shi gaba
to mana wannan ya tambaya na gaba yake cewa wai wani sahabi ne wai aljanu suka shi ban san shi ba
sai wannan shi ma dai kan sahabi mun ce babu ba mun san sunan shi ba mun san sunan shi ba akwai kisa ma mun san kisa ne Na. shi tambaya yake kuma ma zai baka baka suka ce zai fa'ida shi addinin ka kuma kashe kuma su kashe shi ma me zai baka rama cin addinin ka ta gaba tarihi ne yawa ni ne burke sunan ba Allah wala
to shi ma eh, wannan eh, tambaya yake wai shi ma dai wani sahabi ne wai wanda ya yi kowa iya rabon gado zaid bin annata da yake mai sanan annabi zaid bin bin sabit na shi ne ne sanin rabon gado amma akwai nasan hadisi da wanda ya kawo magana zaid zaid bin sabit ba bin harisa ba
na na'am
sai wannan suke tambaya akan nisabi na kayan gona duba da kaka ta zo Mm.
kamar ya ne in ya kai za su wadda hatsi da dawa da wake da shinkafa da uwa- da gujiya duk abin da sha'anin kayan gona duk kiyasi ne kiyasi a ya ce babu zakka cikin kayan gona na ruwan sama sai in ya kai wuski biyar kuma za a ba da ɗaya cikin goma kenan nan me wuski biyar da wuski guda sa'i sattin ne sattin sabiyar da baka ɗari uku to sa'i in ka auna bai kai tiya guda ba shi ne muke muke muke da sa'in tiya 240 kenan jan bahu mai tiya 40 kuma horin bahu ne mai tiya 40 sai an yi bahu shidda bahu shidda shi ke baka tiya 240 shi ne zakata ka maka hatsinka wani tiya bahu bahu uku bahu hudu tiya 100 tiya 200 zakka ba ta kama shi ba zakka ta shari'a kuma ba a gama hatsi da dawa kowanne misali zan iya yin hatsi tiya 200 ko tiya 300 dawa ta ɗari uku wake ɗari uku shinkafa ɗari uku wajen kilo wajen buhu wajen ta ɗari dubu ko an babu zakka shara tunda kowanne ba a gama shi wannan kowanne sai in ya kai zakka karan kanshi in ya kai zakkan ne ya kai ta ɗari biyu da arba'in kin to wani shin za a bada ɗaya cikin goma ana iya bahin su suke ba duk san hudu a bada goma amma an san ya kai ne ko ku dun bahu goma a bada ɗaya in noma ne na ruwan sama ko ruwan bakin teku ka- bakin ƙorama amma in noman rani ne za a bada ɗaya cikin ishirin ke yan ware tiya ishirin a bada guda wannan shi ne to eh malam wannan mai tambaya yake cewa wai azumin kafara ne ake bin shi to kuma bai san kono ba ne ya zai sai kwatanta inda san da ya biya kurin lokaci ya Allah kai mu shirin gobe na ƙarfe goma Allahumma salli da Allah biya bukatun mulkin alkhairi gaban musabar adda da mukin Allah biya bukatun mulkin alkhairi Allah kare mana imanin mu alsama cika da imani Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma qati hawaijana Allahumma qati hawaijana Allahumma qati hawaijana اللهم اغفر اللهم اغفر وارحم موتانا اللهم اغفر وارحم موتانا اللهم اغفر وارحم موتانا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته